الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شين درس من إشرين ترى أتكلم لتافي كتاب التوحيد نأشك محمد بن عبد الوهاب الله أبنجي يا مسرحمه darasi na 29 ko darasi majalisi na 29 amma babi na 28 babi na 28 shine malai yake ce mana babu ma jaa fi tatayyuri babu ma jaa fi tatayyuri babin abin da yazo game da camfi camfe camfe camfi shine duk wani abu mummuna da zaka jawo wa kanka ko ka tsammaci zai same ka da sanadin wani abu wannan shine canfi ka danganta sharri da bala'i da masifa da wani abu daban misali ka ce ba don suwa ne ba aida ba za mu shiga bala'in nan ba don kaza ba ai bala'in ma da ka gani suwa ne suka jefa ma ciki ba ka mai da shi zuwa ga Allah mun san camfe-camfe na hausawa da na fulani suna nan da yawa kamar a ce maka ba a tafiya tsakiyar dare kamar a ce maka idan ka ga abin nan mujiya da daddare ta hau bishiyar gidanku to gidan wannan mujiyar ta zo tana maganin cewa wani zai mutu ne a gidan sai ka ga mata sun zo da dutse tsakiyar dare ana jifan mujiya kar ta ba da labarin mutuwan saboda ita ce za ta kashe ita wanda mujiyar zuwanta ne zai sa wani ya mutu duka wannan wasu camfe-camfe ne da abin nan ɗin fatalwa da sauransu so ne shi ne camfi to camfi nau'i ne na shirka ka jefa kanka cikin shirka saboda barin Allah subhanahu wa ta'ala shi sa a nan gurin malam ya buɗe mana babi da aya daga cikin alkur'ani asali yadda yake cikin wajenmu kawai ya kawo ayan ala inna ma ta'irukum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamu a a canfa canfen ku da kuke yi daga wajen Allah ne walakin aktharuhum la ya'lamu sai dai da yawa daga cikin su ba su sani ba jahilai ne kenan kaga abin da yake haifar da canfi shine jahilci camfe-camfe da kuke ku ce abu kaza sanadiyan kaza ne ya faru sanadiyan kaza ya faru kaza wannan ba haka bane daga wajen ubangiji ne ala inna ma ta'iruhum inda Allah duk wani abu da ya samu mutane na sharri wallahi daga wajen ubangiji ne da hikimansa walakin aktharum la ya'lamun sai dai su jahilai ne shi yasa suke irin waɗannan camfe-camfen asali in ka koma ayoyin in ka koma farkon ayan mutanen annabi Musa ne ai ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون kaga bayan jahilci da suke da shi kuma ba sa wa'azantuwa ba sa sauraron masu wa'azi wannan babbar halaka ce babban halaka ne ba karatu ba zuwa gun masu karatu babu sauraron karatun masu karatu yaran bakin kofa to shi sa Allah yake fada walaƙar aka na ala fir'auna bisinina lalle mutanen fir'auna mu muka saukar musu da fari kaga Allah ya ce mu ne muka saukar musu da fari bisinina wa naqasim aka saukar musu da fari wa naqasim min athamarat dukiyarsu ta bi ƴaƴan ta shuke shuke ta yi ta hargitsewa naqasim min athamarat wala mu'an da da dukiya la'allahum yadhakkaruna dan su wa'azantu amma suka ki wa'azantuwa to sai Allah yake cewa yadda al'amarin su yake fa iza ja'atkumul hasanatu qalu lana hadhihi kaji mutanen fir'auna idan aka saukar da wani abun arziki sai su ce ai ba dan mu ba ba za a yi haka ba dama namu ne mu mun cancanci dama mu a mana abun arziki amma wa in tusifun sayyi'atun da wani abu mummuna zai same su ya tsayyaro bi Musa wa man ma'ahu sai su yi ta camfi da annabi Musa da sahabban annabi Musa sai su ce ba abin da ya haifar mana da wannan fari din da masifan da bala'in sai annabi Musa da jama'arsa ma'ana sai malamai annabi Musa da jama'arsa su suka jefa mu cikin wannan bala'i ya tayyiru ma sama ma'ahu ala inna ma ta'iruhum inda Allah sai Allah ce duk abin da kaga ya samu mutane wallahi daga gurin ubangiji ne walakin aktharuhum la ya'lamun sai dai jahilci ne yasa suke faɗan wannan magana ne wannan maganan kusan 100% tana kan waɗanda suke mugunyar magana kan malamai a ƙasar nan game da cewa su suka kawo mana masifa da bala'i na muzulin muzulin tiket don haka muka shiga halin da ake ciki wannan 100% haka take ga wanda suka fada irin mutanen annabi musa ne duk abin da zai zo daga wajen ubangiji ne kuma a nuna maka saboda ƙiyayya ne ga malamai da tsantsan jahilci a ƙwaƙwalwa wallahi in ka bar ni ko zan iya cewa malaman da suka yaƙi muslim muslim ticket sun fi waɗanda suka yi muslim muslim ticket su waɗanda suka yi muslim muslim ticket ɗin bakin mai linzami ne kuke faɗa ku surutu suka fi su amma akwai malamai suna nan su kuma ba su gamsu da abin ba ba wai muslim muslim ticket aka yaƙa ba a'a waɗanda suke cikin muslim muslim ticket ɗin su aka yaƙa kowa ya san abin da ka danganta shi da addinin ka ai kana son sa ba wanda bai ke kyamarsa amma an kyamaci waɗanda suke da tiket ɗin ana ga musulmi guda ɗaya ma ya haɗe su duka ya fi su alkhairi kuma akwai malaman da suka tsaya suka yi wannan aiki ɗin to don a nuna maka tsantsan ƙiyayya ne ga malamai ɗin kuma dama sunna ce ta kafiran baya ƙiyayya da annabawa da wanda suke ƙarƙashinsu sai yanzu ma aka ɗauka Allah sa karatun ya fito da kyau za ka duk bala'i in yazo sai a ce suwana ne suwana ne suwana ne sai a manta da Allah subhanahu wataala shi yasa kullum bala'in sai ta karuwa idan alkhairi yazo kuma da za a samu alkhairin ba za ka ji kowa yayi shiru yana ga shi ya cancanci alkhairin nan yazo masa kowa ya cancanci alkhairi yazo masa dama haka ya dace dama mu ne ba wanda zai kawo wani ya danganta shi ga wani alkhairi amma in sharri ne sai a danganta shi ga wani sai a danganta shi ga wasu wannan jahiliya ce wannan jahiliya ce yasa ubangiji ala ta'iru min dahum ala inna ma ta'iruhum inda Allah walakin aktharuhum la ya'lamun da yawa daga cikin mutane ba su sani ba kar ku manta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma fa abin da aka gaya masa kenan haka aka gaya wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kafirai na cikin garin makka wa in tusim hasanatun haka kafiran makka wa in kafirai ma na zamanin annabi wa in tusim hasanatun yaqulu hadhihi min indillah wa in tusim sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika in abu mai kyau ya samu su cewa mu Allah ne ba mu idan mummuna ya same su sai ce daga kai ne Muhammadu su ce daga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake cewa kullum min indillah da mai kyau din da mara kyau din duka ga gurin Allah ne fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna kaga nan ma sai aka nuna maka abin da ya aifar musu da har suka yi wannan abin shine jahilci shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa fama li haula'il qaumi la yakaduna yafqahuna hadisa saboda su jahilai ne walakin qaumun la ya'lamun ba su da ilimi to duk inda tarin jahilai yayi yawa a cikin al'umma in aka ce jahili abinda ake nufi fa takuransa yayi yawa kar a ce wai kar ka fahimci mai ilimi shine wanda zai zauna irin kujeran nan ya dauko aya ya fasa maka ba shi ake nufi ba mai ilimi shine wanda yake zuwa gurin malamai ya saurara kuma ya fahimta kuma ya sashi a mizani ko baka kira shi malami ba amma ba jahili bane shi jahili kuma shine baya zuwa neman karatu baya zama da masu karatu kuma yana kiyayya da masu karatu yana kiyayya da masu neman karatu irin su muke da su yasa abu guda biyar din nan karka kuskura ka fada na biyar karka kuskura ka fada na biyar ka tsaya a hudu din nan a jere ka yi iya kokari ka zama number one in baka zama number one karka wuce two in baka zama two ba karka zama wuce three in baka zama three ba ka faɗo 4 to ka yi ƙoƙari ka ƙara gaba in ku ka bar 4 ɗin nan wallahi kana na biyar ka halaka abubuwa guda biyar ne na ɗaya duk yadda za a yi ka zama malami duk yadda za ka yi ka zama malami wallahi ka je ka zama haddan ƙur'ani hanin hadisai halattan karatuttuka ka ji ka zama malami ka ji mas'ala ta taso ba sai ka buga wani kai tambaya ba ka ji kawai ana gaya maka cewa ina karanta a halari na karanta a kawaidi shine malantakan ai in baka zama malami ba ka so malamai wannan shine na biyu afwan kafin mu zo nan in baka zama malami ba ka zama ɗalibin ilimi mai zama da malamai in baka zama haka ba ka so malaman shine na uku in baka so su ba kar ka yadda kai kiyayya da su in ku ka fada na biyar kana kiyayya da malamai wallahi ba za ka yi albarka ba yasa akwai mutumin da ina tsorata masa a rayuwarsa shi baya kasar Najeriya yana wata kasa daban amma duk wani abu da za a ce malamai sun fada ciki na sharri sai kaga shi shine farko wanda zai zo ya yada a duniya ina tsorace masa ina tsorace masa rayuwarsa ƙarshen rayuwarsa in bai tuba ba ba an karar da shi ba akan irin wannan wallahi zai mutuwar da bata da bata da kan gado maganar miliyan 16 din nan da aka yi aka cin mutuncin malamai shi ya fara furtata yanzu ba maganar Abuja festival a gurin sa na fara gani dai ina tsorace masa rayuwarsa saboda nayi bayani a nan gurin na ce malaman nan fa ƙiyayya ne zai sa ake magana a kansu wanda wasu ma waɗanda ake cewa malamai sun yi kaza ba su ma kai darajar ɗaliban ilimi ba aina muku bayani anan na ce yanzu ƙur'anin his festival da ake fada za a je a yi ba ana ramomi aka fada ba a harkar malanta fa in ka kasa kashi ashirin ko talatin wanda ya riƙe haddace ƙur'ani bai fi kashi da ya ɗauka ba ka ɗauka ka yi wa malamai da yawa duk ka haɗa su ka masa hukunci ɗaya wanda akwai malamai gungu da wanda ba sa supporting wannan abu a cikin alarma akwai wanda ba sa supporting saboda ba su gamsu ba wanda kuma ya yaji ya gamsu da shi dama istihadi ne gwada masu wanda masu kace za su yi ba ba ce muku suka yi wata ibada ce aka girgiro ba festival aka ce menene festival shine maharajan menene maharajan shine kamar wani abu na occasion ka zo ka yi tattalin wani abu kamar misali saudi ina yawan gani suna irin wannan a ce wannan shekarar muna da taro na yada sunna sai a kira dukkan malamai masu karantar da sunna na duniya na duniyar saudiya kenan da yankinsu sai a ce kowa ya haɗu jama'a za haɗu kowa zai faɗi irin talent ɗinsa da yadda yake isar da sakonsa don kai ka ɗauka ka je kai ka ɗauka ka je sannan guri ne da za a haɗu a yi zumunci sannan guri ne za a yi kaza shikenan ka ɗauke shi da sunan zumunci da sunan yaɗa wata manufa to da wanda yawan nan ina ruwanka da shi to da yawa wasu basu gamsu da wannan ba to su ma sai ka hada su dukkan malamai ka ce malamai da wanda ya gamsu da wanda bai gamsu ba da kowa ina so ku gane irin kiyayyen nan da ba asali taron ko irin taron ake ba a malaman su ne target masu alkhairin cikin ka su ne target dole sai kai da gaske wallahi a anguwata a anguwata na ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa da kake ganin ba ɗalibin ilimi ba ne ba mai kuɗi ba ne ba maɗaukakin ba mai kaza ba ne wanda ya dace ka zauna kai ta musu fatan alkhairi ne duk abin da zai taɓa mutuncinsu da kai za a kare a kare ƙimarsu karka yadda darajarsu ta taɓu karka yadda a ci mutuncinsu in ka ji an faɗi wani mummunan abu kare su ba sa nan ba su sani ba ma balle shugabannin anguwarka jauraɓanta manyanta masu taimakon al'umma a cikin wajen masu mutuncinta balle a dawo kan malamanta ina za ka yadda da wannan abu to kaga aya ɗaya ya kawo mana malam to mu koma aya ta gaba aya ta gaba qalu ta'irukum ma'akum a in dhukirtum bal antum qaumun musrifun bari mu fassara ayan sai mu koma baya mu ga sauran ayoyin akan maganar me ake yi wallahi ana magana ne akan cin mutuncin masu alkhairin cikin ku qalu gaya musu ko kuma suka ce طائركم معكم قالوا suka ce ta'irukum ana annaban suna bayar musu da martani ta'irukum ma'akum camfe-camfen ku yana cikin ku ku yana tare da ku ku kuka jawo bala'in sababin abin da kuka aikata na tsiya da kaza da kaza ubangiji ya aiko muku bala'i za'irukum ma'akum a in zukirtum dama za mu zo muku wa'azi tasha'amtum duk wa'azin da muka muku sai ku ci in wani abu na bala'i ya faru sai ku ce mu ne muka jawo muku alhali kin bin wa'azin ku ne sabab sababin sa Allah ya saukar muku da bala'i wannan kuma mun riga mun sani saban Allahnka da rashin bin Allahnka sababi ne na saukar da masifa amma bin Allah da umarni ba sababi bane da za a saukar maka bala'i sai su ce ai annabawan su ne suka saukar suka jawo musu wannan bala'i din bal antum qaumun musrifun yace mutane ne ko masu wuce gona da iri shi yasa Allah yake ta saukar muku da bala'i wannan cikin suratu yasin in ka koma baya wadrib lahum matalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun Allah yana bada misali wani gari lokacin da annabawan Allah suka zo musu iz arsalna ilaihim wa'annan masu wa'azin masu karantarwa sai suka tura musu mutum biyu ko ku tafi waje ku tafi wancan algarin ku je ku musu wa'azi fa azzatna bi thalithin fa qalu inna ilaykum mursalun sai aka sai aka kara musu na uku suka zama su uku wayannan manzannin sai suka je wannan garin suka ce mu fa an aiko mu ne a gare ku dan mu muku wa'azi qalu yanzu jahilan gari sai suka ce musu ma antum illa basharun misluna ku fa mutane ne kamar mu wa ma anzala arrahmanu min shay'in ƙarya kuke ma ba Allah ne ya aiko ku ba kun ga abin da yake faruwa baya ba Allah ne ya aiko ku ba in antum illa takdhibuna ku makaryata ne wani haka kawai zai bude baki ce malaman nan kaza ne watakil fa watakil abin da ya faɗan hakan ne an samu ɗaya biyu ɗaya biyu amma ba ɗaya biyun ne da suka ɗaya biyun man an samu haka zaka musu mafi kankanci kaskanci a garinka a wajenka bai dace ka masa haka ba balle ka yau duba mafi girma a wajenka ba mu ce ba za a samu kurakurai za a samu amma sai ka hada duka ka yi hukunci to ga sunan malaman da suka yi muzulun muzulun tiket din rara ma ya fi su daraja don a nuna maka to ina 'yan siyasan da suka yi muzulun muzulun tiket su ba a zagin su su ina suke me yasa ba za a ce su ba kuma su suka fi influence su ya fi yawa yanzu rarara ma ya fi su ya fi su morewa wallahi ya fi su kima dan ku shi zai je shiga villa direct amma malami ba zai ina zaka san ina kake ma rarara fito ya ta yi ta surutu ba a bashi minista ministoci guda uku mafi karanci a bashi minista uku ya za a masa irin wannan walakancin da su malaman mai aka ba su ko minista dai ba su da shi wadda ka yi sun yi laifi a nan gurin ba za ka zo kuma ka hada da wanda ba su yi abin ba da wanda yake ga tun daga farko ma kuskure suka yi saboda ba content ake dubawa ai sorry ba suna ake dubawa ba content kawai da an ce baka shi kenan musulun musulun take in pastor ma yanzu wani pastor ma yanzu ya tsaya ya ce maka ni musulmi ne wani pastor ma tsaya kawai a ce musulun musulun ne shi kenan an yaudare ka in aka ce baka musulmi ne wani irin musulmi ne a ciki a iya cewa musulmi goma ne a gurin wala ka je ka samu wani gurin musulmi ɗaya duk ya fi su alheri ma wani musulmi ma zai iya wakiltan ka ne ka ji kana cewa wannan wakili na ne ni na yadda wakili na ne a musuluncinsa ya kai haka to ina faɗan wannan muslim muslim ticket har a zuciyata ina supporting inta ina sonta ina kaunanta kuma wallahi wanda zai yaki da sunan da abin kai tsaye wallahi zai iya zai iya barin musuluncinsa amma su waye a ciki to nan kuma sai ka yaki ban gamsu da su ba ban gamsu su wakilci sunan ba sunan ya musu girma a ci su ne wakilai a cikin sunan ba za su iya ba da haka ba zan yi ticket din ba kar mu yadda a ta yaudaranmu kar mu yadda a ta yaudaranmu ba na son abubuwan siyasa-siyasa na amma a kanta ake taba kimar malamai da darajar malamai shi sa nake shigowa nake irin wa'annan maganganu malami kuma karka yadda kana da political party ina me hada ka da political party malami me hada ka da ita kai na kowa ne kai mai taujihi ne jama'ar da suke gaban ka la'alla su ne masu political party to kowa ka masa respectin nasa duk wanda suke gaban ka wani ga abin da kuka zaba muna muku addu'a Allah ya baku sa'a wani abu kaza kuka zaba muna muku addu'a Allah ya baku sa'a in ku kuka ci ku san yadda za a yi ku hada manufofi a samu abu guda daya a samu ci gaba kuma in ku ne ku ba wa'ancan shawari dan takarar su akwai matsala fa ba haka ya dace yayi ba su ma ku ba wancan me bukatan mu shine a samu nagari ko daga nan ko daga can ko daga ina ne to sai suka ce ku makaryata ne qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursaluna sai suka ce wallahi ubangijinmu ya san mu ubangiji ya san aiko mu akai wa ma alaina illa albalagul mubin ba abin da muka zo sai dai mu isar muku da sako qalu inna tatayyarna bikum sai suka ce ai mu muna canfi da ku duk bala'in da ya sau sauko mana ku wa'annan manzannin ku ne la in lam tantahu kuma inna muna gaya muku wallahi in ba ku daina wannan wa'azin ba lanarjumannakum zamu jefe ku wale masannakum min azabin alim zamu dandana muku azaba daga wajen mu ku ga abin da ake gaya masu wa'azin qalu ta'irukum ma'akum sai suka ce camfe camfen ku daga gurin ku ne kin bin wa'azi shine ayar gaban mu kin bin wa'azi walakanta annabawa walakanta kaza shi yasa ake saukar muku da bala'i a in zukirtum lokacin ma da zamu muku wa'azi din tasha'amtum sai ku yi ta cewa bala'i ne zai zo bala'i ne da zo bal antum qaumun musrifun dama ku mutane ne masu barna sai ka karkai ta yin camfe camfe akan abubuwa ai ba dan suwa ne ba da ba abu kaza ba zai same mu ba ba dan mun yi magana za mu samu babu lau a gaba za mu faɗi sharrin ta ba dan kaza ba da kaza ba dan kaza ba da kaza to malam sai ka mana hadisi wanda shi kadai za mu yi mu tsaya dan ya kore maka camfe ko yace ana bi hurairah radiyallahu anhu daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda qala yake cewa la adwa babu wani abu ba wani abu mai suna communicable disease cutar da za ta iya tashi daga cikin wani ta kama jikin wani ya zama da kanta take yi sai da izinin Allah da kanta don akwai korona, masu korona su cika masallacin nan gaba daya mutum ɗaya mai korona dau ya zo ya gaggaisa da su ya sha yawunsu ya sha jininsu a sa masa numfa duk a yi masa wala korona ba ta isa ta shiga jikin mutum ba sai da izinin Allah don an ce wata cuta za ta kama wani cutar wani tana kama wani sai da izinin Allah amma ba a hana ka ba a hana ka kuma a binciken da suka gane ta iya shiga jikin wani din ku gane maganar da fara ta iya shiga jikin wani a binciken da likitoci suka yi to kai kuma sai ka bi matakan da suka nuna maka na karka yi haka din in kuma abin ya same ka to ka san fa ba wannan bane daga wajen ubangiji ne shi sa komai ka bi matakai ka bi ka'idodi ka sa security mun yi ta wannan magana din ka sa ido a gidanka ka hana kofar ka ka sa ka rufe kofar ka da daddare in ka bi duk wannan matakan da za a samu kuma a yi maka barna wannan kuma ubangiji saboda kai abin da Allah ya faɗa to Allah annabi yake cewa la adwa babu wata cuta da kanta ne take zuwa ta samu wani sai da izinin Allah wala tiyarata babu camfi babu wani camfi dan kaga abin nan album kaga mujiya a cikin gidanka a ce akwai masifa akwai bala'i akwai kaza a a duk in kaga mujiya bar ta yi kwananta ta zo ta huta ne a cikin gidanka ta faɗo kuma da daddare ba abin da zai same ka ba ta da alaka da komai wala hamata hamata wani tsuntsu ne mai kama da mai kama da mujiya din su ma laraba yadda muke da mujiya su ma suna da shi shi ma kamar mujiya wanda an gan shi za a ce abu kaza zai faru ko abu kaza ba zai faru shi ne wala ha mata din wala safar babu kuma safar me ake nufi da safar shi ne watan safar watan safar a ce muku idan watan safar ya kama ba za a yi aure ba ba za a yi kaza ba larabawa suna da wannan camfe ɗin mu ma akwai watannin da ake musu camfe-camfe ba ba a aure a watan kaza ba a aure a watan kaza to babu wannan wasu malamai suka fassara safar din wata cuta ne a cikin cikin shanu cikin cikin raƙuma wanda in raƙumi ɗaya ya kama to duk sauran sun kamu da shi sai aka kora wannan cuta din aka ce babu ita idan ya kama wani raƙumi din an yadda a babin al'afdu bil asbab ku ɗauke shi ku kai shi gefe ku cire shi gefe quarantine kenan ko kar ku haɗa su da su idan kuma kuma duk kai su gefen nan da aka yi idan ubangiji ya kaddara wa'annan sai sun samu wallahi za su samu idan yau ya kamu ba ku samu kun cire shi ba har kwana biyu sai daga baya saboda wani uzuri ba ku da gurin ajiye shi wallahi idan Allah ya sa ba za su kamu ba abin da zai samu saura duk da gashi yana cikin su ba abin da zai same su kuma cire shi ku kai shi gefe ba shi yake hana ba zai same su ba corona nan da aka yi ta yi duk wannan quarantine abin nan da aka yi ta yi da guraren killace mutane da sauransu ta hana a yi ta sabunta a cikin gari mutum nawa sun cakudu da masu corona din mutum nawa kuma lafiyarsu kalau don girman Allah a cikin mun nan waye bai gaisa da mai corona ba waye da bai zauna da mai corona ba inda a da gaske suka faɗa wannan ita ce corona din to dukkan mu mun zauna da masu corona kuma ga mu nan lafiyar mu kalau sau da aka cakuduwanka da su ba shi zai saka cutu ba nisantanka da su ba shi ba ne ubangiji ne wala safar sai na ƙarshe aka ce me wala nau'a ko ko babu a wajenku na yawa waza da muslim ko shi kuma muslim sai ya ƙara wala nau'a ko ni ban ga wajen ba ma lokaci ya kare ya kure ko da sauran minti no to wala ada wala tiyata wala hama wala safa wazada muslim wala nau'a wala gaula ko ko wasu na ci karanta shi da hula wala nau'a babu nau menene nau'a shine masaukan taurari da wata a ce in kaga wata ta fito iri kaza tauraro kaza sun zo ta wajenta akwai masifa in ka kaza kar kai kaza din nan fa duk abin da zaka yi in dai yau tauraro ta fito babu ruwanka ba abin da tauraro take nuna na, na kaddaran Allah subhanahu wataala sai aka ce na karshe kuma wala hula ko wala gaula amma hula din shine yafi shine larabawa sun kasance idan za su yi tafiya shedanu sai su zo su musu camouflage sai su canja kala shedanu sai su canja kala sai su sai su razana su a hanya in sun gahe a cimto in kaga irin nau'i kaza karka yi tafiya in kaga nau'i kaza karka yi tafiya in kaga nau'i kaza karka yi tafiya kuma wannan yana faruwa da yawa kamar mu ce fatalwa babu wani abu wai mai suna fatalwa ha kawai sai ga mutum ya ga dan uwansa da ya mutu shekara 20 shekara kaza sai gan shi ya kai ne kake ganin sa ba kowa ne yake gani ba to in shedan ya zo ya maka wannan ya kare karka hada shi da komai ba wani abu ko ka fita a hanya za ka yi tafiya aljanu shaidanu su maka wani dodorido a ɗan razana ka ka ce ana fasa tafiyan nan a babu sa'a a babu abu kaza kuma lado yana faruwa aljanu me ba sa yi suna zuwa da sunakin mutane da sifan mutane su shigo cikin jama'a ku gaisa da su kana kallo kaga alamun wannan ba ku san shi ba ku san daga inda yake ba kalansa ba kalan mutane ba duk da cewa halittar mutane ne da shi to lokacin yayi mun ƙara minti nawa mun ƙara minti biyu to zamu dakata a nan gurin وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سيدنا سينا قبل